طابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد قوما وغسلينا لنا استفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنا استفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدلوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا من لا يفرج غما في جوانحنا da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama jama'a masu sauraro ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa daga gidan wannan rediyo mai albarka dala FM muryar zamani wanda yake duba abubuwan da suka shafi tarihin magabata don mu ga menene za mu iya koyi da shi amma kuma wannan baya hana lokaci zuwa lokaci in wata mas'ala ta taso mu dan ɗauki hanya mu je mu tattauna akan wannan mas'ala wanda a satuttuka da suka gabata mun tattauna akan mas'alar miji ko mata ɗaya ƙauracewa ɗaya mun ji irin abin da shari'a ta yi tanadi a kai wanda a yau insha Allahu za mu karasa kamar yadda muke da tambayoyi daga bakin 'yan uwa da suka zo a cikin wannan shiri mai albarka wanda muka alkawarin za mu amsa wa'annan tambayoyin kamar yadda aka saba a duk sati mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdallah Umar Usman Gadan Kaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa da abin da za mu ji da abin da za mu ji sannan mu amfana da abin da malam zai faɗa a cikin wannan shiri mai albarka ya sa ya kasance shine sanadiya ta shigan mu gidan aljanna akramakallahu kaji dan bayanin da nayi da me zaka dora kafin na fara karanto tambayoyin da yan uwa suka turo mana da shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina jin babban makasudin da ya sa muka fara tattauna kan wannan qadiya na'am shine matsaloli da ake samu na ma'aurata a cikin gidajensu cutarwa da ake samu ta bangarori da dama ta bangaren maza da bangaren mata to ni shimfiɗar da zan ke so ne a nan yau kafin mu amsa tambayoyin shine ina so in bawa wato mata shawara ta mace matar aure ya ya kamata ta zauna a gidanta menene zai taimaka mata ta samu daɗewa da zaman lafiya a cikin gidanta ba tare da ta fada cikin kuncin rayuwa da matsaloli da ake fuskanta ba kowa ya sani cewa ana so a yi aure tabbas ana so a yi aure amma gaskiya wato matsalolin da suke cin aure sun kai ga har ma wani lokacin mutum zai ce ko wanda ya haƙura ma yanzu ya taɓa gaya mu ya ce ya ce wallahi shi inda ana iya raba mata guda ɗaya a raba ta gida biyu a bashi rabi a karɓe rabi da ta masa yawa mata ɗaya mata masa yawa saboda larurori da matsaloli da damuwa da sauransu suna ba wa iyaye na mata shawara su ma ɗin daidaikun suna faɗa ba zan iya irga maka sau adadi nawa ni ina mace za ta wuri na saboda bala'in masifar da take cikin gidan aure ka ji mace ta ce ta haƙura da auren nan gaba ɗaya ta haƙura shi ita kawai a bata fatawa za ta zauna kurin ba za ta yi aure saboda kuma karka ɗauka wani abu bata ji daɗin auren ba ne ta yi ta fito ta yi ta fito ko kuma bata fita ɗin ba amma bala'i da ake gana mata a cikin wannan wato gidana ta na aure ya sa gaba ɗaya auren ya fita a cikin ranta to gashi kuma shari'a ta ce a yi aure musulunci ya ce aure kuma zaman lafiyar mu da mutuncin mu shine wannan aure amma kuma gaskiya akwai matsaloli suke kewaye da shi ta masu tarin yawa ina ba da iyayena mata shawara kamar haka na farko ya ke baiwa Allah ki kokari ki zamanto wato mai girmama mijinki ya girmamawa duk matar da take yawan girmama mijinta insha Allah ta'ala za ta zama mai haƙuri kuma daidai gwargwado miji mai mutunci to yakan mutunta matar da take girmama shi daga cikin matsaloli da ake samu da yawa na cikin azamantakewar aure akwai rashin ganin girman miji yayin da miji ya gama ta saba ta ganin girman sa to kuma komai zai iya faruwa na'am sannan ana yawan samun sabani da rashin daidaiton ra'ayi ki zamanto ki yi kokari a rayuwarki ya zamanto dacewa da daidaituwa da kike da mijinki wato ya fi saɓanin da kuke samu abinda nake nufi a nan kullum idan ya ce a ne ki ce a din ne in ya ce b ne ki ce b wata rana kuma watakila za ku iya sabawa amma duk ranar da ya ce a sai ki ce ba a ba ne z ne in ya ce z ne sai ki ce b ne ba kwa daidaituwa to gaskiya za a sha wahala kwarai da gaske wani magana ce cikin magana a dunkula na yi ta wato ya zamanto haduwar ya fi sabanin yawa haduwar ra'ayi ya fi sabanin ra'ayin yawa amma da yawa daga cikin mata gaskiya wato za ka ga mijin ya yi gabar ne su sun yi yamma amma kuma wai ana zaune zaman aure sannan kuma ki sani yana daga cikin yadda za ki samu tasiri a gidanki shine ki kokari ki samu yardar mijinki yardar mijinki ta yadda um, wato kullum so kike ki abin da yake so ba wai so kike ki abin da ke kike so ba ina wato ba ina nufin abautar da ita bane amma tun da dai namiji shi yake sama da mace to daga cikin abin da zai taimake ta ta samu zaman lafiya shine zama tana mai da hankali akan lura da abin da me yake so na yi me baya so in bari ni kuma ni ma in dai har a matsayin ki na mace in dai har kina kula da abin da yake so abin da ya yarda da shi kike yi to wata ran shi ma shi ma rika kokarin gwatantawa eh kwarai kuwa eh dama haka sakon yake na'am ba wai kawai shikenan kai kullun a gidanka kai kai ne on top ba eh yanzu misali wata mata take gaya mun cewa suna ta rikici da mijinta akan tunda take haihuwa kurin yan uwansa da danginsa da iyayensa su suke sa sunan yayan da aka haifa ka gane idan an haihu ka su ce wani za tuntuɓi ra'ayinta malami ina so ka fahimci eh ba a yi ko ya tuntuɓi ra'ayinta ya ce wani suna ya kamata mu sa yayan nan namu?
eh ita kaurin ya bata da wahalar naƙuda da ciwon ciki kuma abu mamaki idan an zo wani a gefe zai sa sunan ko ni kanin babansa ko ni a wannan ɗinsa ko ta ƙila mahaifiyarsa ko na kawai sai su aiko su ce sunan kaza za a saka to akar makallahu a nan gudu ita ma tana da haƙƙi ne wajen sa suna don naga wani bawan Allah ya saka sunan matarsa Ya- da aka yi ma haihuwa ya sa sunan matarsa duniya ta yi sha ya zai saka sunan matarsa to a nan wurin abin da yake so gani eh a, na farko dai wai mutum a yi masa haihuwa ya hana matarsa ra'ayin wani suna ya kamata a saka su tattauna da ita mm, hana wanda ake wannan ba addini ba ne na'am al'ada ce kawai ta gargajiya ake yi amma mace tana da haƙƙi ai tunda ita da ta haifa ba inda shari'a ta ce wai wai ba ta da ra'ayi Mm.
ana nemi shawaranta ka fahimci Na'am.
wannan to amma ba a yi Em, amma abin da nake so na gaya ma shine sai da aka zo din sai wata rana lokacin da aka zo haihu wannan ta karshe sai take cewa da Allah tana neman alfarma a saka suna irin kaza tana son suna kaza ta kaga faɗin da ya mutumin nan fada bala'i fada bala'i ta ce ita kuma bata yadda ba sai sunan da za a ya'ya kaza da aka haifa ai ba taɓa cewa abin nan ba shi kuma yanzu ya ce a'a amma fa shi ma bai da ra'ayi sai ya jefa gurin yan uwansa ko Ya yayansa tambaro.
ko wani abun nan sauran su kaga wannan ba daidai bane mutum ya zama a gidansa ba da istiklaliya ka sa al'ada ta fi komai al'ada ta ta sa ta lalata maka bin al'ada ya lalata maka zamantakewar ka da kai da iyalinka so a nan gurin amsar tambayan ka shine ba laifi ba ne idan mutum ya sa sunan matarsa mana isa ce sa mata isa ce sa mata sunan matarsa ko Eh, ai soyayya ne masha Allah wannan na'am.
kamar yadda akwai wanda na ga ya sa sunan kansa shi kuma Eh, Eh, sunansa misalin aminu sai sa dan ma aminu Eh.
kaga ya ce aminu aminu kenan so anan ni abin da nake so muna dan bada misali ne dangane rashin jituwa Mm.
hatta akan saka suna ah, ana samun ala sannan abu na uku ya ke yar uwata mata aure ya kamata ki sani cewa ke ba namiji bane da yawa daga cikin mata wato suna dora kansu a gidajen su su mai da kansu kamar su ne maza um, ya kamata ki ji a ranki cewa ke mace ce kuma ki nuna wa mijinki din ke mace ce Mm.
akwai abin da ya dace da mata akwai abin da bai dace da su ba Mm.
akwai abin da ya dace da namiji akwai abin da bai dace da mace ba so lallai um, ki sani cewa namiji da mace suna haɗuwa ne don su taimaki junansu wato wahid yukmil akhar kenan ki taimake ni in taimake ki wato a- a cuɗe ni in cuɗe ka idan har mace ta yadda ita ɗin ba namiji ba ne tana buƙatar taimakon namiji shi ma namiji ya yadda cewa shi ba mace ba ne yana buƙatar taimakon mace to wannan shi ne za a samu kawama mai kyau shi namijin za ga yana da darajar ba na sunan shi a samun matsayinsa na namiji a girmama shi a su girmama shi su mutunta shi sannan ya wajibi ne ki sani ya ki yar uwata a ki rinka neman abubuwa wato waɗanda za su ba da zaman lafiya a gida ba na Mhm.
na tada hankali ba yanzu da yawa daga cikin mata wallahi an da yi auren ne wahala kudin suke yi ana yin da auren ne da sunan addini amma wallahi magana ɗanɗanon aure da jin daɗin aure to sai dai Babu ita.
babu sai dai in aljanna ana ji in Allah ya bata aljanna ta ji amma anan duniya kam matukar wannan mijin take zaune da shi ta ma haƙura kuma yanzu nan da zan buɗe layin waya a ce mata su bugo su faɗi ra'ayinsu akan zamantakewan da suke na aure wallahi malam abin ba shi da daɗi shine abin da ka faɗa sati biyu da suka wuce ka manta Mm.
wato rayuwa ce ake yin ta wato bakar rayuwa yanzu aka a ɓangaren mazan akwai wanda shi ma yanzu yana huci yana cika Eh, shi yana jin cewa shi dai auren nan an ce ayi amma shi bai san daɗin aure ba da yawa akwai mazan da ba su san daɗin aure ba akwai matan da ba su san daɗin aure ba suna lura da wato abin da suke gani harkar aure wato harka ce ta annaqs wal qusur ta waya ne kurum Mm.
shi da wahalar shafane da wahalar rayuwa ita da wahalar hidimar yara da hidimar gida amma an haramta musu jin daɗin ba don komai ba akwai dalilai kamar haka Na'am.
jina auren akan jahilci da san zuciya Mm.
kaga jahilci kaga san zuciya ba da kyau yanzu mace ce za ka gani tana da katon gida mai gida da motoci da rufin asiri a ido Mm.
amma wallahi idan ta karanta maka abin da ake yi a gidan nan wallahi na waje ba zai yadda ba jahim ka san jahim ko Mm.
ga katon gidan ba ta jin daɗin sa ga motocin ba ta da rabo a cikin su ga arzikin mai gidan da yawa a cikin masu gidajen nan akwai in inuwar giginya na nesa kashaki ya gina musu gida dai da motoci gashi a ido amma wallahi ni'imar rayuwa dai wallahi ba su santa ba ba su santa ba da yawa akwai waɗanda suke bautar da iyalansu bautar da matansu wulakantar da su tozarta su cin mutuncinsu cin amanarsu wallahi malam shine abin da ke faruwa kuma ba wani bangare da zamu tsarkake Mm.
su ma matan haka ne Mm.
za ka ga wata an tara mata duk wani abu na jin daɗi na duniya komai ya mata amma ya kasa samun rayuwa mai daɗi a tattare da ita so ya kamata kullum mace na farko ki rinka kokarin a aikata abu ki rinka faɗan alheri akan mijinki ki rinka faɗan alheri akan mijinki kuma kullum abin da zai bada zaman lafiya shi ya kamata wato wato ki karki muqabalar al-ihsan bil al-isa'a bil isa'a ma'ana in an munanta miki ce nima wallahi za a gani wannan shine ake cewa muqabalatul isa'a bil isa'a ba daidai bane ana so ai muqabalatul isa'a bil ihsan mana idan amunanta miki ke kuma ki kyautata na'am akwai wasu matan bayan Allah ne mazajen suna musu azaba suna musu suna wahal da su amma su kuma suna kokarin su ga ya za su je faranta wa mijin irin waɗannan mata muna musu addu'a Allah sa su zama yan aljanna amin zaka ga mijin wato ba rahama ba rahama wallahi a wannan kwakwalwar ta mala ina da misalai yanzu nan ina hararo su abun ba daɗi ba daɗi amma su matan tsoro ma suke su gabacin ran mai gida dole bauta kawai yaya za ta faranta masa kawai shi kuma sifa yake to kaga wannan suna muqabalatul isa'a bil ihsan an munanta musu na kyautatawa su kuma maza din ya kamata su kula su kula da wannan dan akwai tambaya kwarai da gaske abu na biyar lalle ne mace ta ta tabbatar da soyayyarta tana cikin zuciyar mijinta kafin ci mai nake
kamar yaki na yawwa yawwa abin da zai taimaki zaman aure mace ta tabbatar mijina yana santa ba zama ne take kawai zaman larura an kawo masa ita baya santa watakila saboda zaman iyayensa take yi ka san a cikin zaman aure akwai wanda za ga zaman iyayen mijin take iyayen da suke santa mijin baya santa
amin ka san me nake tunani wato ƴaƴanmu nake tunani ƴaƴanmu ni da kai da sauran mutane a ce yau ka waye gari ka aurar da yarka a gidan wani yana rike ta ne don mutuncin ka kawai ba wai don ita yana son ta ba to wannan auren alfarma kenan ka nace ka ce bari ka bawa wani yarka ka fahimci karatun na malaminu ka nace ka ce bari ka bawa wani yarka ba wai don yana so ba shi din kake kalla zai rike ta amma za ta sha azaba kai a ido kana ganin tana zaman aure ne da wani amma ba wai ra'ayin ta yake ba girman ka yasa ya karbe ta to shi yasa a rinka barin mata ko da za a hada aure na mutunci da zumunci a tabbatar yana son ta tukunna na'am to dole ne mace ta tabbatar cewa mijinta yana son ta ko baya son ta wannan yana da amfani kwarai da gaske
to ma sauraro ga malam ya ɗauko bayani muna tsakiyar tattaunawa akan abu amma lokaci yayi da zamu leƙa sashin tallace-tallace ku ci gaba da sauraron wannan gidan rediyo mai albarka kafin mu dawo daga tallace-tallace mu ɗora daga inda muka tsaya رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا فات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا tuma sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zo muku daga gidan wannan rediyo mai albarka da wanda suka datsi shirin a tsakiya yau muna tattaunawa ne akan matsalar da muka kwana biyu muna tattauna akan ta dangane da maji ko mata wani kauracewa wani a cikin zamantakewar su ta aure malam akwai wani abin da zaka dora da shi eh wato in ka tuna na'am kafin mu tafi uh, hutun nan Mm.
ina magana cewa yana daga cikin sirrin da mace za ta zauna lafiya da mijinta Mm, da kasance yana santa ka tabbatar Mm.
ita san yana son ta tukunna Mm.
idan mace ta san cewa mijinta yana son ta to wannan zai kashe a cikin matsaloli ɗari zai kashe hamsin Mhm.
mana ko meye ya mata za ta iya tuna mutumin na fa yana sona Mm.
to amma ya kamata ba hanyoyin da za ta gane yana son ta din um, karkata zuwa ga abubuwan da take ra'ayinta zai iya sa ta gane yana son ta mana kaga namiji yana in mace matarsa ta faɗa yana bi inda ba ya saba wa Allah bane sannan kuma tausaya mata yayin da ta shiga cikin wani kunci ko wani damuwa yana tausaya mata alama ne cewa yana santa sannan yakan nemi shawararta akan wasu abubuwa ta da cewa wasu matan ba su da wayewar da miji ma yanzu ya nemi shawararsu su iya ce masu anan in in ya faɗa ma sai kaga ba su iya cewa komai saboda ba kwakwalwar ba ta kai kwakwalwar ta nuna ta yadda miji zai iya shawara da ita musamman ƙananan yara yanzu da ake da ake aura amma da ɗaɗɗiyar mace da aka shekaru da ita da suke da yaya ta fi nunar hankalin da watakila miji zai iya shawara da ita akan wasu abuwa eh to ina kira ga iyaye da kuma yara mata masu aure ku gane yaya kamata ki rinka shawartar miji ko in ya shawarce ki ki rinka responding ba wai kawai in yayi in yayi magana ya zama ya zama ba kya iya wani motsi ba sannan kuma a lokacin da mace ta tabbatar yana santa to za ta yi haƙuri da duk abubuwan da yake mata na ainihin wato baci sannan kuma ya kamata mace ta sani cewa rabautar aurenta shine ta zama tana tana da wadatar zuci tana da kana'a kamar yaki na yawa hakuri da kadan hakuri da kadan hakuri da dan abin da ya samu kudin cefa ne wata bai wadata ba ai hakuri a lallaba ku yi dabarun ku na mata Allah ya hore muku kuna da dabaru irin naku na mata sannan kuma hakuri da ya sutura da daidai gwargwado ɗan suturar da aka aka aka wannan aka samu a haƙuri da ita sannan a haƙuri da abubuwa na ci da sha da kayan masarufin rayuwa da morewa a daina kallon ƙawaye a ce abinda ƙawata mijinta ya mata nima sai nawa yayi mun dole dole sauransu miji zai iya zama tuwa ya gaji akan biyan bukatun matarsa gaskiya saboda yanayi na rayuwa dole a rinka sauƙaƙa musu kunci al'amura sun kuntata sun matse a irin waɗannan lokuta so lallai wajibi ne mace ta san da wannan akwai wasu abubuwan da yawa insha Allah ko zuwa sati za mu iya dasawa wanda shawarwari ne ga ga iyaye mata wanda zai taimake su insha Allah bi mashi'atillah wajen samun zaman lafiya a kaurace wannan matsala ta kaurace kaurace da fada da rashin jituwa da jin daɗi a tsakani ban sani ba ko kana da kwantai ɗin tambayoyi yawa da shawarwari da wasu mata ko maza suka rubuto bari mu ji me za a ce an tunatar da su lamba waya ko eh insha Allah kafin nan ma sauraro yanzu ga yan uwan da suke so su shigo cikin shirin dan ba da tasu gudunmawar na tambaya ko na wani shawara a cikin wannan shiri mai albarka kai tsaye za su iya kirawo nan ba mu sifili takwas sifili tara sifili biyu tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar ko su turo mana sako sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar malam ɗaya daga cikin kwantan tambayan mu aka ce salam malam mu mu biyu ne a gun mijinmu ranar girki na sai ya ranar girki na sai ya ringa kirkiro sai ringa cewa ba shi da lafiya ko ya dinga faɗa marar dalili sai na ƙaurace masa malam na yi laifi
wato wannan tana cewa ranar girkinta mijinta kullum sai kirkira abin faɗa da zage-zage da cin mutunci shi bai da lafiya ko kuma ya ce ma shi bai da lafiya ƙaurace masa amma sai kuma ranar girkinta sai ranar girkinta kawai wataƙila su ranar girkin waccan sai ya zo lafiya Eh, haka ne yana faruwa gaskiya daga cin hanyoyi ne da ba ni sunan shi maza suke yi na cutar da matansu idan mutum baya son mace shi yasa dazu na faɗa na shi yana cikin abin da zai rage mana matsaloli mace ta tabbatar fa miji yana son ta idan fa baya son ki wahala za a yi ta yi gaskiya ita ce gaskiyar magana shi yasa ma Allah ya faɗa cikin Qur'ani da zai zama auren wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Allah ya sanya ainihin wato mawadda soyayya wa rahma da tausayi da jin kai a tsakaninku dole a samu soyayya da jin kai a tsakanin miji da mata in babu akwai matsala yanzu kaga misali yana daga cikin tsiyatakun da wasu maza suke in mutum bai damu da mace ba ko ya gaji da ita sai ya rinka wannan fada haka ne ya ta fada ya ta zage zage dan abu kadan sai ya shigo gidan da fada to ya zo da fada yaushe za ta iya sauraron sa yaushe zai iya sauraron ta yaushe za ta matso kusa da shi kuma dabaru ne suke ha'inci ne irin na maza yayi wannan saboda ya shigo daman da bala'i da bacin rai daman kar ma ta zo kusa da shi ita dai kawai gidanta gidan kwana ne kawai waccar kuma amarya ko kuma wata wadda aka damu da ita ita ne gidanta wato za a shakata a ji daɗi to sai ta ƙaurace masa to gaskiya ba ƙaurace masa ya kamata ki ba ki ƙwari ki gane mai dalilin da ya sa ke ƙirƙiran faɗa sai kin kure masa maleji kin tabbatar ai da mace za ta iya yi a hankali ya gama bala'insa sai ki ce ba komai wallahi rana ta ce dare na ne kuma in Allah ya so da zan amfana da wannan daren ka gama faɗan ka Allah ba ka haƙuri Allah huci zuciyarka ki lallabe shi sai kin gane me yasa yake miki wannan sai kin gane idan ya bayyana ƙarar ƙiyayya ce to kin ga sai ki gaya masa inda ba ka yi na ba ka da ra'ayi na bai kamata ka rinka min azaba ba kana jifa cikin damuwa da bacin rai da hawan jini ya kamata mu shawarta mu ga me ya kamata mu yi gaskiya amma wannan rayuwar ba zan iya jurewa da ita ba amma karke duk ɗaurace masa to kin masa abin da yake so kenan daman dan kada ya abin nan din naki ne yake ta faɗa yake kirkiro faɗa yake ta cewa bai da lafiya kuma ke kuma kin dada taimakon sa kenan wannan ba daidai bane kuskure ne so ya kamata mata da Allah kamar yadda kuke samun consultant likitoci akan larurorin ku rashin lafiya ya kamata ku rinka samun malamai waɗanda suka san rayuwar aure da zamantakewa da ilimi da fasaha da haƙuri da basira su ma ku rinka consultant din su mana kuna tuntuɓar su ku daina yanke shawara akan zamantakewan ku na aure ba tare da kun tuntuɓi malamai ba so ina baki shawara ki haƙuri ki bi shi a hankali ki tabbatar me dalilin da yake sa haka sannan ke kuma abin da yake so din karki biya mai bukata yanzu akan wannan fa wallahi malam in ka je abin da mutane suke na rashin kirki yanzu akwai mazajen da a wannan rayuwar sai mutum ya zo yana da mata ɗaya biyu uku ƙarar ma zai gaya wa ita mata ta biyun ko ta uku cewa fa baya yin ta in ta ga za ta iya zama a haka ta zauna bayi da lokacin ta kai wallahi malam aminu akwai masu ɗaukan kirkin mace su je su kai wa wata tana gani ba ta isa ta magana ba saboda tsabar zalunci yau ranar girkinta ne yau amma wallahi sai ya zo malam ya raba dare ya tashi ya tafi ɗakin wata matar ya ce biya mata bukatar ta sannan nan ya dawo ci gaba da kwanciya in ta ci sa'a ta saki ganin sa akwai wanda ma karar zai buga mata waya ya ce ke baran zo ba yau ina ɗakin wance kuma fa ranar girkinta ne wannan abun yana da yawa wannan abun yana da yawa cutarwa ta isa abin da ake wa mata Allah ya sauki amin to malam tambayar da ta yi cewa ta yi laifi ta yi laifi da ta kaurace masa ai kuskuren yanzu kai ma ba ka gane ta ba abin da yake nema ne na barna ta goyi bayan sa ba kaurace masa yake kamata ba ta kuskure sai ta gyara ta je ta gwada ta sake bugo mana waya ko ta turo da tambaya idan ta gwada wannan bata ci nasara ba na'am
to malam wannan ce salam malam ina da mata muna wasa da dariya da ita ta faranta min na faranta mata amma ba ta bari na na kusance ta malam ya zan yi to kaji yanzu kaga can matsalar mijin ne yanzu kuma matsalar matan ne shi sa na ce maka dukkan bangarorin malam akwai shedanu a ciki Allah ya sauke to a nan gurin kai ma abin da ya kamata kai shine ya kamata ka sani kuma ya kamata sani yana cikin rukunan zaman aure shine alaka ta aurace ya dinnan dan an ce mai aure ne dan mu kare kanmu daga fitina mu kare kanmu daga fitina yayin da mace za ta ajiye mijinta ta haramta masa alaka da ita to kamar tana bude masa kofa ne zai je fada fitina kar ka yadda da wannan rashin kirkin kar ka yadda da wannan rashin mutuncin kada ka yadda lalle sai ta gaya maka me dalili idan ba ta da lafiya ne ta je asibiti ku je ka taimaka mata to yaya ma za a yi a yi wannan rayuwar a haka ai ba yi ba ka ɗauki mataki na gaggawa daga cikin matakan da za ka ɗauka ka zauna da ita a kujerar sulhu da fahimtar juna shin kana da wata matsala ce da yasa take guje maka amma kuna wasa da dariya kuna maganganu amma kuma ba ta kwayoyin alakar aure kana da wata matsala ne ko tana da wata matsala lalle sai ta gaya maka to malam baka ga in yaje garin lalle sai ta gaya mishi irin matan nan sai kuma a samu tashin hankali to wannan akan makalla a nan an samu tashin hankali dan a gyara wannan matsalan ba laifi bane na'am yau akwai tashin hankalin da ya wuce wannan yau ai zama abin shi ne tashi hankalin malami ne ai yanzu duk abin da za a gyara wannan din ai ba tashi hankali ba ne ya tabbatar da wannan abu na biyu shine idan ba haka ba ya ce mata to shi fa gaskiya ya yi auren nan ne don ya kare kansa daga fitina so tunda ba za ta taimake shi ba to sai dai a san yadda za a yi ko ta haɗa kayan ta tafi gidansu ya iya ba ta hutu na wata uku ta zai ta zauna tukunna su sha karaskiya da tsohuwarta da wanda za ta fara faɗa a gidansu mamanta babanta ya gaji da ganinta kannanta su ga tana cinye musu dumame in an yi magana ya ce ai ya aure ta ne ya yi kuskure wallahi amma ga abin da yake faruwa an za ta gyara bismillah da ba za ta gyara ba ta ta zama daga nan kuma sai a sallame ta wannan zai taimaka kwarai da gaske solution na uku wanda yake mai sauki ne abin nan mai sauki ne ina baka shawara kai kokari ka karauta dan abin da Allah ya hore maka ka je ka ƙara aure eh na'am wannan mijin ina gaya masa ya ƙara aure da gaggawa yawwa idan baka da wadda zaka aura ka zo in taimaka maka in sama maka wata gangariya wadda za ta maka ladabi da biyayya Allah sama ta ta ji wannan labarin matukar haka take maka to za mu taimake ka ka zo kai aure insha Allah ka je ka samu matar da za ta biya maka bukatar ka taimake ka ita kuma ta zauna ta ta wanke wanke da da fama insha Allah Allah ya samu dace wanda yake cewa salam malam matata tana sa min ka'idoji a wajen saduwa sako daga masu'udu ba bai kara to ka a ba sai ka faɗi sunansa ba karan kula ka tona masa asiri shi ma wannan ai bai kamata ya sa sunansa ba to ka ji matsaloli ko ka ga yanzu wannan duk a bangaren matan ne eh haka yi Um, bai kamata matarka ta zo su shimfiɗa maka wasu sharuɗa da ƙa'idoji wanda suka saba wa al'ada da shari'a ba da ya kamata watakila an samu dama ka faɗi mai ƙa'idodin da ke faɗa watakila akwai abin da ke tana da gaskiya malami yanzu misali na farko dai muna so mu gaya mutane cewa a shari'anci ba dace bai dace ba mace ta rinka kafa mijin sharuɗoɗi da ƙa'idoji na yayi alarita na'am kamar yanzu misali mun karanta a satin da ya gabata Mm.
satukan suka gabata Uh, akwai waɗanda suke sanya lokaci a sati rana kaza uh, sai ranar uh, sai weekend akwai masu cewa sai a weekend akwai waɗanda suke cewa sai bayan kwana uku uku akwai wanda waɗanda ma kaza akwai wani ma ni kwanan da ma yace mu wallahi ce wata shida ma shi wata shida an shimfiɗe shi an shimfa- an saka- an saka masa doka da ka'ida to kaga wannan ba daidai bane kuskure ne hadari ne a rayuwar wannan mata da rayuwar mijin so ah, amma akwai ka'idojin da watakila matan kana fahimta suna sawa wanda ya kamata a lura na'am akwai maza kazamai Mm.
wani haka yake zuwa mata cikin kasanta yana warin dauda warin gumi sai ta mai ka'ida dole sai yayi wanka eh yanzu wannan ya- ta yi laifi ina ba ta yi laifi ba eh akwai wanda za ga bakinsa ba a iya wankewa a ka'ida ana so mutum zai kwanta da daddare ya brush Mm.
ya zai taimaka wajen lafiyar haƙorinsa sannan ita kanta matarsa da yake tare da bai cutar da ita ba dan makilin da brush na mutum ya dan shiga ya dan goge bakinsa ya dan sa abun tsaftace baki akwai hakki mata suna da hakki a yi musu wannan fi sabila to wani zaga yanda ka san bakinsa yanda ka san kwata in ya bude bakinsa wallahi kaga wani akwai cutarwa to sai ta kafa masa doka da ka'ida cewa sai ya tsaftace bakinsa akwai wanda misalin zaka ga ya zo cikin bacin rai da fushi da damuwa hakan zai zo ya neme ta kona makamanci wannan sai ta ce gaskiya ita bata yadda ba dole sai da sakin fuska da wasa da dariya Mm.
to kaga waɗannan ka'idoji ne kaɗan daga cikin ka'idoji da in ta sa bata saba wa Allah ba haka yi akwai wanda kuma za ka ga misali lokacin da ta kimtsa ta shirya ta abin nan shi kuma ba yana yana ta chatin sai ya kure dare wani baya bacci sai bayan biyu bayan abin nan tana zaune tana jiransa yana chatin yana chatin da wasu matan Mm.
sai dare ya yi bacci ya kama ta ta gaji ta shiga wani sha'ani shi kuma ya zo yana yin shiga wani sha'anin daban so kaga sai ta gaya masa cewa gaskiya sai dai kaza kaza Mm.
wannan ma ba ta saba wa Allah ba na'am yawa dan ya kamata mutane su sani cewa ba zaman auren fa ba bauta bane Mm.
cuɗe ni in cuɗe ka ne haka yi yawa wallahu alam Wow, malam ga mutane suna ta doko waya kuma ga tsofaffin tambayoyi da muke eh da sai su.
ka dauki nan ka dauki nan haka Bari za mu ka daga yi waya ta wannan mu ji me yake tafa da shi. Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah To, dan uwa muna tare da wa.
to alhamdulillah ita ce dai kuka tare da na irin ya ko farkonku To, a gurguje.
to malam da ubangiji Allah ya saka maka da alheri amin
da a ni tambaya ta ita ce a akwai wani eh, yaya ne a gudina eh
a kan al'amuran iyaye na mu sai dai addu'a da fatan dai mu rabu da su lafiya ba da amin kuma mu kokarin kyautata musu mm.
Allah yana da mata guda biyu ne so akwai ɗaya da suna dan yawan samun matsala da yar uwarta ma'ana abokiyar zamanta Mm.
to ita mu fara yar uwarta a gurin mu mu- misali an mai auren zumunci ne eh da shi uban watan a yar wata mu ya ce shi kawai ya mallaka baban mu ita tafi da ɗan sani kare ne a gurin sa babanta to shi kuma baban namu ya ya sun ta mu yi a matsala da shi ya na sabida kan wannan yarinya Mm.
to ina kokarin cewa da gaskiya da cewa ya rabu da wannan yarinya shi kuma ya ce ransa zai ba da gaskiya ya rabu da ita kuma Mm.
ta ce ba da dadin zama da ita suna kan samun matsala da tsakanin ta da yar wata Mm.
to shi ne malamin kasan da iyaye su ake da ya kore shi a yi kokarin da wata mutu shi kuma ba ya jin daɗin zama da ita gaskiya kan yanzu a al'amuran da su kasance ne wannan Allah ya wani gida lafiya kuma da zama da abilla a duk da yana tare da kai a koda yaushe ina dan yin sallah a nan masallacin kowa daga dan kanan Usman bin Affan to gaskiya ina son mu dan gaisa amma kuma hakan ba yiwuwa ban san yadda za a yi ba to ba komai ka turo mana sako sai mu baka namban malam ka turo sako sai mu baka namban malam
um, wannan abin yana irin yana faruwa na'am amma abu ne mai sauki ku sani mutane ya kamata sani cewa shi aure kullum ana yin sa ne uh, da soyayya da ƙaunar juna mutum cewa an ɗauki wata mace an mallaka ta ga wane da sauransu ya kamata a duba maslaha Mm.
mijin nan yana santa yana kyautata mata su ci gaba da zama baya son ta baya kyautata mata ya kamata a yi ƙoƙari a gane me dalili in zai gyaru a gyara shi zai Ina gyaru malam kuma nasu umar tambaya dan yana Eh.
cewa baya jin daɗin zama da ita eh to akwai akwai mashkila ne ai.
yawwa kuma wataƙila daga gare shi ne wataƙila daga gare ta ne yawwa to kamar so yake yi a dan ba da dama a ce sallame ta ko ya sake ta kona Eh, amma kuma ga matsalar iyaye a ciki Eh.
zama kamata ya su yi a teburi na sulhu shi a faɗi ya faɗi me yasa baya son ta baya jin daɗin zama Mm.
in tana da wasu ɗabi'u ne ya shimfiɗa mata sharuɗa ya ce in kin daina kaza kin daina kaza za mu zauna da ke Mm.
dan bai zai yi haka kawai mutum ya ki mace ba ai haka kawai ya ce baya jin daɗin zama da ita Mm.
dole tana da wata ɗabi'u kenan Okay.
ita ma kuma wataƙila tana da ƙorafi cewa yana da wasu ɗabi'u ne da ba ta jin daɗi shi yasa take masa kaza to kafin mu ba da fatawa mu ce a rabu ko kar a rabu ya kamata su yi bayani ko irin wannan personal a zo a a tattauna yawwa abin da nake eh so ne.
yawwa menene larurin da yasa baya jin daɗin zama da ita Mm.
sai a kira ta a zaunar da ita sau da an yi sulhun ana samun gyara malam so wannan shine abin da ya kamata a yi Duk ma gaskiya abin da ya kamata in ka turo mana message sai mu baka namban malam sai kai kuma ka yi kokarin saduwa da malam a tattauna a ga menene mafita akar makalla wannan yake cewa salam malam mijina ko da ya ko yana da bukata ta baya kusanta ta ko da yana son ko da yana so wai ba a takurawa mai ciki malam dama idan mace tana da ciki haka ake yi Eh, wato wannan kamar tana da juna biyu Eh, shi kuma tana ganin mijinta yana cikin bukata amma kuma sai ya kyale ta saboda tana juna biyu a gaskiya ba ba ba haka bane ba a na farko wannan kin ga watakila ita kanta din tana cikin bukatar kenan amma ya ya rabu da ita a a na farko dai akan tuntubi likitoci likitoci ko likitan da ke da alaka da shi ya kamata ko da ita ya kamata ki tambaye ta ko ki tambaye shi yaya alakar auratayya ya kamata ta kasance a lokacin da ke da ciki wata shida ko wata bakwai ko wata takwas ko wata tara amma ba- ba- a- yana da dama ko kina da dama ki ba shi dama ku yi alakar auratayya shari'a bata haramta ba bata haramta ba duk da cewa akwai wasu waɗanda suke da ra'ayin cewa in matarsu ta samu juna biyu ta samu babban ciki suna kyale ta saboda rashin jin daɗin yanayin alaƙa ɗin ta wato auratayya so wannan wani abu ne gaskiya da eh, na farko dai ya gane ba shari'a bane ya kaurace miki a wannan yanayi Wataƙila ita tana da bukata.
wataƙila ita tana da bukata to sai su san dabarun da ya kamata su yi idan akwai cutarwa wataƙila in an yawaita to sai a likitoci za su iya bada za su iya bada amsa idan kuma babu ɗin to sai a san dabaru da hikimomin da ya kamata a yi ki zauna da shi ki fahimtar da shi ya gane haka ɗin kuma su ma maza ya kamata su rinka tuntuɓar masana akan irin wannan don kada a jefa ta cikin wato kunci ba cewa aka idan mace tana da juna biyu shikenan ba ta da sha'awa ba wasu juna biyun su baya hana su sha'awar su so kuma zamantakewa ta aure zamantakewa ne ta abiya wa juna bukata don kada a fada cikin fitina wallahu alam wannan ta ce ni sai mu yi watanni ba mu yi tarayyar aure ba sakamakon na sami larura tun daga haihuwa yau kusan shekara biyu kenan har yau neman magani nake kuma subhanallah na ce ya yi aure yaƙi tun da yana shiga wani hali ni Mm.
kuma na- nake tsoro ko Allah zai kama ni malam ina mafita gaskiya baiwa Allah sha'awata ta ɗauke kwata-kwata Allahu akbar ba lafiya ta shiga larura wannan take tsoro kar Allah ya kama ta eh gaskiya ne baki da laifi Allah ba zai kama ki ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Ah, Allah baya ɗora mutum abu sai abin da zai iya yi so a nan gurin ah, kamata yayi a yi kokari a ja hankalin mijin ya yi aure ki ci gaba da ah, ba shi shawara ya aure ya ci gaba da rike ki ki ci gaba da neman magani har zuwa lokacin da ki samu lafiya insha Allah ta'ala so nan baki da laifi baki saba wa Allah ba Hmm.
shi ko mijin bai kamata ya takura wa kansa ba wai irin dan solidarity din nan ne zai nuna mata ba sai ya ƙara aure ba kuma yana cutuwa ka je ka ƙara aure aka maka Allah To Allah ya sa.
Allah ne mai ba da lafiya Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna tare da wa.
ita ɗauke suna na sarki lai usman adam ko wani na da kakuru na mai kama da iya maka fatan alkhairi kama insha Allah sai fulla mun gode
to alhamdulillah ta na bi da na dankatar ce tare ga su bayan ɗin ma na sami kwakwarar lokacin da ke da kokarin yi wa malar fatan gaskiya alkhairi ne malam sai fulla mun dade ba mu ji muryar ka ba jagoranci a dukkan al'amura da yau da kullum amin amin amin To mun gode.
Ina maka kyakkyawan fatan alkhairi.
ina godiya Taimako da kuma yi jagoranci a dukkan al'amuran alkhairi da yau da kullum.
gaskiya ne Mun gode malam.
wani sai fulla dan uwa ne well wisher kuma permanent member ne kullum yana tare da shirin naira kokari To alhamdulillah.
ya cikin yara matasa da ake da su masu kishi Malam, kwarai Wannan ya turo sako yake cewa malam matsalar ƙaurace wannan fa da ake samu laifin iyaye ne ba su kai ƴaƴayen makaranta domin tun kafin su yi aure su san menene rayuwar aure take ciki shi yasa in sun zo gidan mazaje ganin su Na.
suke kai ɗaya suke da mazajen su.
Allah ya sauke gaskiya ne abinda wannan bawan Allah ya faɗa ni ina tare da shi kwarai da gaske na sha faɗa cewa daga cikin kurakurai da iyaye yara suke yi shine suna mai da hankali akan kashewa 'ya'yansu kuɗi kujeru gadaje gyaran rayuwa gyaran jiki fati wane ne a ta kashe miliyoyin kuɗi amma wallahi mutum bai taɓa zaman da yarinyar sai koya masa zamantakewa koya mata zamantakewar aure ba ba su taɓa yi ba so kuma mun faɗa lalle ne ya kamata malamai da islamiyu a rinka buɗe makarantu na koyon zamantakewar aure alƙalla a rinka dan ba da certificate na rabin shekara ko shekara ɗaya amma za a buɗe musu mata ma a buɗe musu Mm.
gaskiya ne malam za ka ga yarinya iya ganin ka mace an aurar da ita an kashe mata kuɗi an zo mata da kayan alatu amma wallahi tallahi iyayenta ba su koya mata yaya ake zama da miji ba kuma wallahi idan ba ku koya wa 'ya'yanku yaya ake zaman da kyau aure ba za ku yi ta asarar kuɗi ne kuna kashe wa 'ya'yanku kuɗi kuma su kasa jin daɗin zaman auren ba a kai su makarantu a koya musu addini galiban yanzu nan yanzu yanzu mutum za ka ga nan da nan bai dab da lokacin da zai yi auren yarsa ya gigice ya yi kaza ya yi kaza duk akan al'amuran duniya ake mai da hankali amma ba a mai da hankali akan al'amuran yaya za su yi rayuwar ta mai daɗi yanzu kake gaya mun cewa wani saura sati ɗaya ya aurar da ya aurar da yarsa ya maza maza ya kawo maka ita ce da Allah malam a gurguje a mata bayani ya jinin al'ada yake abin nan ka duba yarinya budurwa balagaggiya har za a aurar da ita ba a kai ta makaranta a koya mata jinin al'ada ba ba ta san me jinin al'ada ba ba ta sani ba so ba daidai bane shi yasa ake ta wahala mutum ya je ya bi yarinya mai kwalliya da kyalkyali ka je ka ɗebo ta ka kawo ta ce ta gana ma azaba kai maka ta gana mata duhu ya daki duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'd haka ake ta fama so muna kira ga iyayen yara ku rinka hada su da manyan mata kuna zaunar da su kuna tura su suna zuwa gurin kakannin suna koya musu ya ake zaman aure ku rinka hada su da gogaggun mata da suka iya zaman aure suka san ya ake rike namiji su rinka koya musu ba wai kawai ku rinka tura 'ya'yanku ana zuwa ana auren su su azabtar da mutane ko mutane su azabtar da su ba gaskiya ne wannan Allah ya gyara mana Allah ya samu dace akramakallahu ga wata ta ake cewa tambaya ake cewa salam malam ni budurwa ce kuma sha'awata tana tashi a koda yaushe to yaya zan yi Allah ya saka da alkhairi ina son lambar malam Ah, ki je ki aure Mm.
ba wani dogon turanci ba wata fatawa ko wata aya da zan ja miki a cikin wannan abu kurin ki je ki aure ki nemi a idan da mai neman ki ki je ki magana iyanki a miki aure kafin a yi auren aje a kama azumi alhamis da litinin a tayi manzo Allah ya ce yana sauƙaƙawa Allah yakan halicci mutane daban-daban kowa da irin ɗabi'unsu amma zaman lafiyan ki shine ki je ki aure idan boko ake yi a haƙura a je a yi aure a je a ci gaba da boko nan kar a ce sai an gama boko za a yi aure ina fata ana fahimta so gaskiya karki yadda ki zauna cikin wannan hadari don kada fitina ta zo ta gindaya ki fada cikin fushin Allah ta'ala a yi aure aure dinnan shine zai ba da zaman lafiya kuma a nemi miji na kwarai wanda insha Allah an zauna da shi din zai rike aure Allah ya ganar da mu na'am amin haka ce salam Allah ya mai da malam gida lafiya na'am ce na yi aure watanni hudu ya mutu na kasance mai yawan bukata ina son wasanni ya zan yi na samu daidai To- Allah ya mai da malam gida lafiya to wannan wallahi ni ba abin da zan iya cewa a nan illa sai ki dage da addu'a kuma duk wanda ya zo eh, neman ki zai aure ki sai ki masa bayanin ga yadda kike Mm.
ga ɗabi'ar ki ko ba ka ba akwai mata da suke daban akwai maza da suke daban Mm.
gaskiya ana iya samun waɗannan a haka ɗabi'a su daban take ba iri daidai take da ta mutane ba sha'awar su haka matan ma haka mazan so lokacin da aka zo shine lokacin da wani ya zo nema sai a masa bayanin ga yadda ɗabi'a take in ya ga zai iya sai ya ɗauka ko ba haka bane na'am wanda kuma ya ga bai zai iya ba kaga sai sai Sai ya haƙura.
sai haƙura ya ƙara gaba Allah ya samu yawwa na'am Allah ganar da mu Assalamu alaikum Wa alaikum assalam muna tare da wa a gurguje
suna tare da jami'in da nuka da ingarawa na'am
yawa ma'ana ya Allah ya saka muku da alkhairi amin
yawa gaskiya wannan biki ne da wasu gaskiya wannan na musulmin gida ɗin da tsaya da wani da tafi yana ƙara da yana ƙara alimin ɗin abin da to mun gode
Ibrahim na kara an da Allah ya kuma da gida lafiya.
amin to mun gode saka da alheri to malam ina ga lokaci ya riga ya cin mana a cikin shirin wallahi kuma gashi ba abubuwan masu ga ƙari ba yan uwa suna ta turo Mm, abinda za a kai a, abi- abinda za a yi shine a, abin nan a tattara tambayoyi eh zuwa wani satin sai ka rada su sai mu gani A, tunda tambayoyin suna da amfani ni ma na akwai abinda ban karasa ba shawarwari da yake so na ba iyaye mata wanda zai taimaka a samu zaman lafiya a cikin zamantakewar su a kaurace waɗannan fitintinu insha Allah Mm.
so yan uwa muna ba ku hakuri saboda kurewar lokaci za mu dakata masu buge-bugen waya da wani sauransu Allah ba mu dacewa sai mu tara sati mai zuwa insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro duka duka dan iya abin da za ku iya samu kenan